إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markar ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Na da dawa na daura shi kun sautar sautar da lokon sautar sautar eh na'am yau muna alhamis sha biyar ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da shidda ga wata na hudu dubu biyu da ishirin da uku a darasinmu na jiya muna cikin surutaka mun tsaya aya ta ishirin da biyu yau insha Allah za mu tashi aya ta 23 cikin suratul qaf kayan nan tambaya ta farko iya maganar eh abinda ake kawowa bran idan na gani iya magana abinda ake kawo wurin tahajjud kun a takaice kaman goma ta karshe ganin da dare da ake yi kuma jimawa da ake ya ce akan kawo wani limton ko shayi ko kafe ko mai matsayin wannan abu tun sama ta mai ta mace ce matsayin shan ko da kawo ina ga tun da a takaice ma abinci ne mai zakawo tun da abin nana sai a huta dan shakata ko shi mun shi a tarbiyya asalin kai matar tarawi mata zama daga dan hutun wannan tun a cikin hutu ne wani ka kafe ka sha ko ruwa ka sha mai matsala musamman ba abin da ya wannan ne tambaye ban ga ba lahin kawo wani abu na sha ko na ci a wani ɗan lokacin na hutu sai ta biyu kamar magana ce akan mu cewa me yasa ahlus sunna suke inkarin wani yace ya ga annabi ya ce bai ga annabi ba mu bu mu inkarin gana annabi sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna bai inkarin gana annabi sallallahu alaihi wasallam illa abinda ake magana shi gani annabi sallallahu alaihi wasallama eh iya da ka'ida ba haka bane kurin mu abin da muke inkari ganin shi karara a hili kiriri amma a mulki kowa yana iya ganin shi wanda Allah kaddarawa to a mulki ma akwai ka'ida na farko dai mu duki mu ka'ida na mulkin misali wanda kan shawar muhammadiya na imam tirmizi zai ga bayanin da magabata suke ta sahabbai sai ibn abbas wanda ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mulki ba dan ba kirki ba wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mulki sai su mai tambaya yaya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wanda ya karanta sifa na sallallahu shi ne in yake ya ga wani amoliki in ya bada labarin wannan sifa in sifa annabi sai ba labari takatin ta kinci a gani eh kaga annabi amoliki ba magana ba kuma amma ba haka ba kurin kace kaga annabi ya misali ka samu mutum baki kirin misali ko dogo ko wani gajere wani irin da ga mutum kace ba annabi gani ka zama haka wani kenan kenan annabin wanda yake cewa da gani ni gani shi dan bai kama da ni iya magana wanda ya san sifar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san shi in kaga wannan sifa shine shi dan bai kama da shi wannan shine yake magabata amma abinda ake magana a yau na farko dai mutane da su sun ga annabi ba ma magana da yan wa mulki ma wace ga dogara ma mulki to kaddara ta mulkin ce shi ka gani ka ga annabin shi ka gani da ita man daji a mulki ka ga annabi shi ke wani kawo abu ta ya baka ruwan ikon Allah ya baka lakarin duk baka wani ba haka ne mahiyar matsala wani kyau matsala tana nan ko ka gana a mulki ya kace ya baka wani wurdi ya baka wurdi kaza ko lakari kaza kaga duk wannan ya mace ƙarya kake ƙarya kake kuma annabi ba abin da ya bada bayan kuma ga babin da ba abin da ya rage na biyu cewa ba su gana annabi kirkiri a hili wannan magana ce magabata na kwarki na bayan dogon bayani kan matsalar cikin fatawar bari na bin hajar ya kawo irin wannan hadisai masu magana ne wacce don da gani ni gani amma ni gani shi dan bai kama da ni ko zai gani dole bayanin da ya kama ganu masu yawa a takaice kulasa kin magana da yake yi yace maganar duk da an samu maganganun wajen wasu da jimawa da jimawa kar magana wani ce ga annabi kirikiri a hili yace to farko dai wannan magana ba ba a ta samu ɗaya ba cikin karnin da annabi ma shaida shekara 300 ta farko ba a taɓa samun wani ba dama ba sahabi ba tabi ta 300 ta farko ba a taɓa samun wani ba cikin magabata yace ya ga annabi kirkiri ba ya kuma ga Allah subhanahu ba taɓa samun rici yace inda har zai yi ko a ta fa'ida an san duk mai karantar tarihi musulunci ya san an samu rigingimu da rashin gane juna tsakanin sahabbai mai ya al'umma har tsakanin aisha da tsakanin fatima da abubakar fatima da umar har ta kai usman ko wata fadinda ta abin gado aka zo rigima ta shugabanci ta kalifanci ta an yi rikici ba karami ba a ce inda har iyayewa ya dawo ya yi bayani da ya musu bayani da su suke kusa da shi ya yi sansa da kowa suka yi san shi da kowa amma aka yi ta rikicin a cikin duhu wani da fa'inta wani kuskure haka ne haka abin ya huce Allah ta abin ya huce ne ba wanda ya taɓa ya ga manzala ce mai kaza ya ce kenan inda har akwai yana yiwuwa da wani a cikin su ya ga annabi ya to amma ba a samu ba ɗaya cikin ƙarnin da annabi shaida wani ce ya ga annabi a hili ƙarara na biyu ya ce cewa ganin annabi inda har zai yi a hukumce kace kenan har yanzu akwai sauran sahabbai da me sahabi wanda ya ga manzo Allah kidi kuma yin imani da shi kenan da akwai sahabbai ha gane ku na uku za ga ne maganar shirme ce ka karanci malaman horko malaman hadisi na horko me ka'idar hadisi da ake cewa mursal mursal tabi'i ne kuma an mai shaida mutumin kware ne duk abin kamala ya cika amma idan ce da mai mursa tabi bai ga manzo Allah ba amma ya ga sahabbai almajirin sahabbai ne amma bai ga annabi sallallahu ba sai aka samu ya ce manzon Allah ya ce kaza a addini me mutum wannan magana ya ce ba akan hujja da ita saboda bici inda ce manzon Allah ya ce inda ce wani ga sahabi ga mishi muna yarda muna yarda da yarda sahabi amma in ce manzon Allah ya ce kai tsaye ya ce a'a wannan magana ba a yi hujja cikin addini ta don wa idan yan warko ba sa magana tabi'i almajirin sahabai ce ya ga annabi a rada ba ba hujjar magana ban shekara dubu ka zo ka ce ka annabi zama abin akwai kuma yace ya ga bayyana abin kuɗin wani ɗan cuwa-cuwa ne da addini dole ce magana manzo Allah kan ra'ayi wallahi ɗan cuwa-cuwa da addini ne in wa misali da misali nan kusa anan aka yi nan kewayen da magaran jihar da makaran na san garin kun san garin kuma aka sa a rediyo aka sa wai wata ta ga an zama a hili wai mai talawakin shinkawa ce wai a gama ranar warko da ya zo sai ta gan shi da ciwo jabe-jabe ba a san kusantar shi kun bakin mutum da ciwo wa'anda ne ya zo mata da ya zo kowa bai kusantar shi sai ta ba shi wake da shinkawa ya ci abin kama kama a murkiyo kama da ƙandiya teyatar kuma teyatar kuma teyatar wasan kwaikwayo ba a radiyo sabon wani ya sha wani kunina wai a rana ta biyu sai ya zo iya balarabe shi wancan da ya zo je baki da ciwo ta ɗaya taɓe a jikin shi ba kusantar shi ma yanzu sai ya zo kwana na biyu shi balarabe kinan ya zo da sun balarabe ya kiraye ta suka koma gehi ya ba ta wasu laƙunna ya ba ta kaza ta kaga ka gani ko kaga duk abin na za a ji a zo cuwa cuwa cuta da addini cikin addini to a wanda bai zo baki baki wa kuma yana ciwo ce bai ba kuma aka yarda aka sa wani malami wa iya bata goyon ba eh an annabi annabi ne eh wadan haka bayan Hamza bin Hajarai cewa ganin annabi iri iri a hili magana ce ta yan cuwa cuwa da addini yau da mutane kuna dole magana mai kun aljashin anan kuma ko a mulkin da yake yiwa in ma ka gani ba wani kawo wani abu sabo annabi sallallahu salama ya yi bayani a hilin arfa in ya yi ta halbar lagatu ce na abin ta Allah kamar shaida na isar da komi ka isar ce na isar ce ba abin da na rike na kusantar Allah ya na gamu ba abin da na rike na kusantar Allah ya na gamu ba abin da ya saura kuma Allah subhanahu wataala ya hudi a wannan rana ta sabka اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا إن دي أديني ني الله يشاء أيواتك إن دي أديني ني أما إن شرميني تواتوا حقل حتى القيامة أقول إن دي أديني الله يشاء أيوك مش اليوم على أيوك يتياتك نعمة تاقاري تاتك sai wani ya ce wai ga annabi ya bashi wani aiki kaza sai mu ce dan dan wara ne gurin Allah shaida mu gurin kakwai da shi kakwai da shi wallahi dan dan wara ne ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد na'am مناع للخير معتد مريب
الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد jiya ƙarshen darasin ayoyin da muka karanta suna bayanin mahshar ma'ana hilin kiyama ga kiyama nan ta tashi kamar a gabanka wanda cewa duk wanda ya zo hilin kiyama zai zo ne da haƙiƙanin siffar shi ta haƙiƙa don zai zo da mala'ika guda biyu ɗaya ɗan rakiya ɗaya yana mai shaida akan halin da ya mutu yanzu ga shi na hilin kiyama Allah zai ce ma mara imani to gashi dai yau abin da yake shige ma duhu kana kokonto gashi nan ga kana a cikin ta kiyama ce ga ta nan duk wani hayaniya wani yana yana an doke maka yau ganin ka kar yake a wannan hali kenan abin da zai waka ne a wurin kiyama Allah ya ce wa qala qadinu hadha ma ladayya ati na Allah subhanahu wataala duk da yana da mala'iku daban-daban masu yawa amma kowane ɗan adam akwai mala'ika wanda yake wakili kan takardun shi shi kurin duk dosan ka gaba ɗaya ni sheki zai zo dosan ka gaba ɗaya wanda sannan shari'a tana an zo za a zo dosan ka wani zai rako ka da dose duk abin da yake a ciki to su ma a hilin kiyama mala'ikanka na musamman wanda Allah ya wakilta da zawar takardunka zai zo filin kiyama ga kanan dai an zo an rako shi ta waƙali ƙarinuhu haza maladai a zace Allah ga abin da yake waje na kenan takardun bawanka ga sunan sai mai kashi ya nashi ya ƙare haza maladai a ga abin da yake waje na a halarci nan kenan kowa za a zo da takardun aikin shi a hilin kiyama da mala'ika na musamman mai kula da wannan takardu ke ba magana gardama zala ya ce gaya mana sakamakon mutanen banza fajire a gamin farko kawai marasa imani sai Allah subhanahu wata'ala zai ba da umarni ga marasa imani zai ba mala'iku umarni cewa alƙiya fi jahannam kulla kafarin ani zai ba da umarni nan da ya ce alƙiya za ga abu ne kamar ana magana akan tasaniya abu guda biyu ko mala'ika biyu nan suna cewa mala'ika biyu ne ake wa magana kenan shi wancan da na nakace na dama da na hagu muke malakun guda biyu da kaban labari a harko su ne ko kuwa wasu na cewa a cikin ganin ƙur'ani da sana arabi mubin a cikin larabawa akwai masu aiki da lafazi bafaradi da shi ake da tasaniya amma magana mahi ƙari ne malaman tafsiri sun da tafsiri da sauransu a ce a magana a yanda take za mu bi ta an zo da labarin wasu mala'iku guda biyu ɗaya na rikiya ɗaya na shaida kuma ya ce ya baki bar umarni ga wasu guda biyu da za mu tsaya ga mala'iku ne guda biyu kira Allah zai bar umarnin duk wani mai wannan matsayin zai bar umarnin jewa duk wani kafiri cikin jahannama duk wani kafiri mai tsaurin kai manna'in lil khair mu'tadin murid wanda ke hana marwaci ne bai hana bai san alkhairi kun mai tsaurin kai ne kuma yana da kokonto a kan kiyama Allah zai bar umarnin kenan tura wasu bayi a gidan wuta daga cikin halin wannan kafirkin ya ce allazi ja'ala ma'allah ilana wanda ya sanya gama Allah tare da wani ilaha daban allazi ja'ala ma'allahi ilahan aka wanda ya sanya ma'alla ilaha mun ce ba mun magana ilaha duk abin da za a bashi haƙƙi irin na Allah dogara ce rantsuwa ce sujada ce duk abin da ya zaɓa shi wani abu na ko addu'a ce za ka kiraya duk wanda ya gama ma Allah wani abokin tarayya ilahan akhar bayan la ilaha illallah ya ka dauki wani daban ka bashi haƙƙin uluhiyya to duk wanda ya haka shine da ke bada umarnin wannan a tura shi gidan wuta fa alqiyahu fil azab shadid ku jewa shi cikin azaban mai tsananin gaske haka za a bada umarni ga duk wanda yake butulu to yanzu a cikin wannan hali akwai mala'ika wanda yake kulawa da takardu ya kawo to kuma dan adam iya da kuma shedani shi ma wanda bai rabuwa da shi شتى وقال قرينه قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد نعم ينزو التي قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد cewa wannan zai tada zigima da hayaniya cewa ba shi ga wanda ya ɓadda ne zai rika neman wai shi ba shi a tun da shaidani ya ɓadda shi ke rika neman ɗora laifin shi ga shaidani shi ne shaidani zai ci a na ma ga gaitu allah ni ban ɓadda shi ba kin za shi ga gardama da shi yan wani mace wani shaidani mace wani ƙari da kin kowa iya da nashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa kowane ɗan adam yana da wani shaidani karini wanda shi wannan bai rabuwa da kai kurwa tun sai musulun ruwa daban-daban da misali wata ranar salasallam shi da aisha radiyallahu anha iya gidanta cikin dare sai ta ga suna kwance sai ta ga ya zage ya tashi ashe tana ganin cikin du tana ganin shi da ya tashi ya wuto sai dan ya wuto sai ta kai sai wuta da ya wuto duk wanda bai bar shi cikin duhun dare kasa mata sai ta shiga gonar gida gidan wata tashi ta biyo bayan cikin du ashe shi ba Allah makwanta da shi ya shiga baki tana tallo shiga baki makwantar Madina ya shiga makwantai ya daga hata ya daga hannu ya da addu'a can an jima ba addu'a sai ba he kwana zai dawo gida to sai ta ji tsoron ya ganta ko iskota sai ta ƙara sai ta ƙara gudu ta shiko da gudu ta zo gida ta kwanta kan ba aiko ba to abu ne ya zo tana shishika ta ce a aish ya aish lahiya ta sha lahiya da tsaye ya zafi lahiya na bashi kina kwance kina barci na kina shishika ta ce min lahiya lau a kona abu ko ki bar labarin mai aka yi ko alim na zuba allah ban labarin amma kona abu to da ta shi haka ta sa abu ita ce a ai lokacin da ka huta bayan ka nabi annabi bayan ka na kashi ka tsaya baki ka daga hannu ka adda da ka dawo da ka isko ni shi ne shiko da gudu annabi ya bige ta kirji ya hangaje ta ce ke tsamanin Allah ba mishi da za su mi zalunci ne ke bana ke tsamanin yanzu zan kewaye ne ya hangaje ta yace shedanin ki ne zo miki ko shedanin ki ne zo miki ko shedanin ki ne zo miki ke sa miki wannan waswasa ta ce rasulullahi ni nake da shedani wata kahawa ni zan ce da shedani ni nake da shedani ya ce aisha kowa yana da shi ɗaya ne haka yi ma ya ce nima ya ce hannu ma gama ta yi ƙasar ya ce hannu ma ina da nawa amma ni allah ya taimake ni nawa ya musulunta bayan mun umarni da komi hidda alkhairi kine wa'ana zamu da kina haka akwai shaidanin da bai rabuwa da kai duk inda kake kuna tare wani haka Allah kaddara muskuran buku rabuwa kuma kowa yar nashi kuma shine mai rabuwa nashi wanda yake maka umarni da miyagun aiki da wasuwasi wanda bai rabuwa da kai na haka kenan an wa akan wannan masu da ake kashe ko hadarin magana dan rukuya zai ce shedani yayi magana ya ba da wani labari na wane magani wuri kaza kabi ne wata hikayoyi da yawa to kaddara shedani zai gaya ma gaskiya shedani bai ba zai maka ba kai da labari kake ba mamaki yayi magana ta wannan hanya ya gama ya gama rigima ya sa nawa aka yi rikici ba abinda ba a yi ba ya hodi ya gama wani ya gama rikici ha abada rikici rikici ya kare shi sa ba a san yarda da labarin su kenan a takaice to wannan shedanin shi ne za a yi rigima tsakanin shi da wanda ya ɓadda a hinin kiyama zai ce shi ɓadda ya ce rabbana ma a tsakaitu Allah ni ban hallakar da shi ba walakin kana fi dalal mutba'i daman batacce ne dama daman shi batacce ne kuma ka buka istari gurin daman batacce ne eh daman batacce ne kan zai tada gardama shi ba haka bane ba to duke nan gardama ta sarke tsakanin shedani da wanda ya ɓadda ɗan adam ko me Allah zai ce قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
Allah kala la taqtasimu ladai yanzu kenan nan ba wurin rigima bane la taqtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kenan a lahira ba magana gadama amma me ya riga ya kare an riga an kare me yayi sai konsumi an kare ba na ba za gyara ba magana gadama shi ya madda kai ka bace shikenan kuma takardu ka takardu an kawo me ya rigima yace tuni na riga yace na riga na gabatar kafin ku zo tun an gaya muku manzanni sun sai bayani ga sakamakon mai kaza in uba ce ga ta bayani ya riga ya gabata kafin wannan rana anan kun hukunci ne ba magana gardama anan ba magana hayaniya ba ta wani komi kuna nan kurin hisabi ne anan kurin kin ba magana gardama ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد kai Allah ce ma yubaddalu qawlu ladayya Allah ce an riga an tsare ni kuma ana halace a gaba na ana anan lahira kenan a gaba na ba a canza magana komi eh ba abin da canza wa an kare kuma ma ana bizalamin abid ni kuma ba na zalimtar bayi abinda ko shi ta ruwa ta musulma ta nauke ba labarin Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayanin dogon hadisi ne iya cewa innama hi a'malukum أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن لقي ذلك فلا يلومن إلا نفسه yace gobe kiyama annabi ce bayani Allah mai ganda ya bar labarin cewa bayina innama hiya amalukum kowa ku san aikin da kuka yi ne usi halakum ake kididdige a rubuta aikin da kowa yi ne ake kididdige a rubuta summa uwaffikum iyaha kuma in cika ma kowa sakamakon aikin da ya yi na ka tafamin waje da khairun fali hamdulillah wanda ya samu alkhairi a takardun shi ya ma Allah godiya da mai mawaka kan alkhairi amma da ga zalim fala yuman illa nafsa wanda ya samu kishi alkhairi kai zargi kowa ya zargi kanshi kenan abin da kai ne aka rubuta wa ma ana bi zallamin lil abid ni ba na zaluntar bayi ke me abin jayayya ba magana ma ni ne ba ni bane ba dukan ku an kare na Allah ce gaba يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون يكون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
Allah ce kenan daga abin da zai wakana a wurin kiyama yawma naqulu li jahannam halim talat ranar da zamu ce ma jahannama shin kin cika wa taqulu hal min mazid Allah ko kari an ce haka za a rika mata ana turawa ana dannawa akwai wuri ta ce hal min mazid a tura a tura a danna kin cika ta ce halmin mazid Allah akwai kari wannan shi ne cewa ta fata ruwa ya ingantatta Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗora mata ƙahoshi wannan Allah wa alam ya ba ba ganin kafiya kenan ƙarshe ne bayan ɗora mata ƙawa za ta ce za ta yi ƙara ta kwan ba neman ƙari wacce kenan an ce ita wuta cika za a kwa babu wuri ƙettaki a matsaki gam Allah mun tsali da ƙasa wuta da haka amma ruwaya ta inganta na salasar muke cewa Allah ya rantsuwa da buwaye shi da jahannama da wuta da jahannama da aljanna kowace Allah ya ce ya cika ta to amma kace cika wani wuta shine irin wannan halin mutum sai an danna babu wuri ita kuma aljanna wanda ruwa tabbatatta Allah subhanahu wataala duk wani rabon za a yi za a raba a raba a raba aljanna dan ba ta da yawa kan duk suna ta mushi abu da mutanen kaɗan ne ya aljanna kaɗan ne ta bukata da girma aljanna arzuwa su mata wani aljanna ta haɗinta ne ku a gaya sama da ƙasa wani kawai dole dole mai da shayi dole shifar ne ya samuwa dole sai a ce haɗin sama da ƙasa baka ila zai ya kwallo ka haɗinta ne kuma aka ce sama da ƙasa gaba da aljanna to Allah ya ce wannan aljanna ita ma yana cika ta an ce cika aljanna rabo da Allah zai raba zai raba zai raba abin yana faɗin gaske to za a samu su gidajen bid ba masu ya kowa mashi ya shishi ba mai karin ƙari ya bakin bukata ta ƙare kowa samu kuma ga sauran gidaje Allah subhanahu wata'ala zai halittu wasu bayan shi sa a wancan gidajen mu da Allah ba mana farkon kenan ita kenan wuta cikawa zaƙet za ta ce halmin mazid Allah ce kuma a wannan rana وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد dan gatanci a ce aljanna ba a dogon tahiya a sha wahala Allah ce za mu kusanto da aljanna gawa lilmuttaqi ga bayi masu tsoron masu bin dokokin Allah ba a dogon tahiya aljanna irfi ne kurum gairi ba'id ya ce haza ma tuwa aduna likul awabin hafiz wani aljanna ga su a cikin ta'alata wannan aljanna shi ne abin da muke alkawali a duniya Allah ke alkawali gabayan shi na kwarai ya ke bayani wanda ya bi Allah ya bi dokokin Allah ga sakamako kaza ga rama kaza dole bayanin to ga ta ita ce yau muke cikin ta wannan aljanna an yi alkawalinta likul awabin hafiz daga dukkan bawa awwab an ce mai yawan komawa zuwa ga Allah in laifi iya gaugawa tuba zuwa ga Allah mai mai lamarin shi zuwa ga Allah shine awwab bawa mai komawa zuwa ga Allah ko dogara zuwa ga Allah shine Allah ma wannan alƙawari daga cikin halin wannan bawa awwab hafiz wannan alƙawari da Allah ya mishi na gidan aljanna yace man khashiya rahman bil ghaib shi ne wanda ya ji tsoron Allah a fake an ci na menene duk inda yake yana tsoron Allah akwai mutane waɗanda suke a cikin mutane zahiri na ƙware ne bayan Allah na ƙware masha Allah salihan bayi ne amma daga sun yi kwana ko a wani gari ko a wani wuri kun ba haka ba suke wanda wannan iya daga cikin manyan haɗarin Allah iya hushi da irin mutane wata ruwa nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa inni la'alamu rijalan min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi'amalin amsal al-jibal ittihamati bida fayaj'aluha Allahu haba'an mansura qala sawban ya rasulullah sifhum lana alla nakuna minhum yace innahum minkum a takaice da ma'anar ruwayan annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam na san da akwai wasu mazaje cikin al'ummata yace za su zo hilin kiyama da ayyuka na kwarai yace misalin dutsen kiyama na Saudiya bangaren ta bangaren Jidda bangaren dutsen kiyama za mu ce bangaren dutsen na Makka za su zo da duwatsu na kiyama falifet kin za su hilin kiyama da ayyuka na kwarai sun yi aiki na kwarai amma duk wannan aiki nasu fa yaj'aluha Allahu haba'an mansura sai Allah ya sheke wannan aikin sheke wal kura fat a watsa shi jin haka sabai suka ce ya rasulullah suka tsorata ya rasulullah kamar da bayanin su ka aje muna cikin su ya rasulullah su waye wayannan manzo Allah ce daga cikin ku suke suna kiyamul layl ma irin ta ku komai da su kuke walakin idza khalu bi marim lan taquha amma idan suke kwana komai da su ake cikin ku amma daga sun yi kwana inda ba jama'a ba sa ba alhum haƙƙin Allah ba sa ba dokar Allah alhumma mana suna keta alhumma Allah kenan ba sa bin dokar Allah suna taka abin da Allah yana in suka yi kwana dalilin wannan munahuci cikin jama'a na kware suke komai ayi da su amma idan suka yi kwana ba sa tsoron Allah yasa Allah sheke aikin gaba daya shine Allah yace wannan wanda Allah ya wannan siffa masu wannan sakamako man khashiyar rahman bil ghaib wanda yaji tsoron Allah a fake kuma waja bi qalbin munib yazo ma Allah da zuciya lahiyayya wanda ta koma ga Allah ba shi duka ko da ta kurin Allah kadai ma'ana babu wani abun wani Allah a zuciyarsu kaga sun koma ga Allah musulmi tauhidi wa'annan masu wannan hali awam tsoron Allah a fake kaje su je ma Allah da zuciya lahiyayya su ne za a ce udkhuluha bi salam Allah sama Allah za a ce ku shiga gidan aljanna cikin amincin Allah salam ku shiga cikin amincin Allah zalika yawmul khulud wannan ita ce ranar dawama waccan ta duniya karewa take mutuwa ake duk daɗin duniya duk mulkin duniya ɗin mene ne wasarin babu duk yadda ka kai ga jin daɗinta shi ne mamu shafi ramola ke cewa la ta jaza wa la ta hazan da shai fina shaidasa lahu baƙa'u ya ce kakai wani isa da jin kai ko damuwa da yawa ka abin duniya ba mai dawama daɗin ko biya ba da duniya ke dawoma ko ma me bai dawoma in dadin ne zai kare ko kai ka mutu ka bar shi in wuye ce tana da karshe in ma ta kare ko ka mutu ka bari ka bar duniya ba kare ba lahira ce an dawoma nan ne gidan dawoma zalika yawmul khulud yace wannan bayan Allah lahum ma sha'una fiha lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid lahum ma sha'una fiha wannan ayan aljanna suna da an musu garanti duk abin da suke so an musu tanadi waladaina mazid Allah ce kuma da ƙari na musamman daga wajen ɗan wa'anan cewa akwai ƙari cewa menene ai ɗan adam duk inda yake duk inda yake ita ɗan ka morewa tun morewa akwai abin da bai sani ba amma wanda ya sani ne yake sha'awa iya sha'awar kaza iya sha'awar kaza iya sha'awar kaza ko abin da yake so ai kawai bai sani ba sai ka ji inda yake irin misali kamar har mu zuwa Saudiya sai su yi wani kayan hidin kurin gani a can ka ya wuce maka cewa hidin gani a can kurin ya a can zaka ji kurin he a can dama garin ku ka ga dimniya da gwaiba da wake da wata eh su gore ba duka gani shi ne amin mun ce saudiya wani mutumin daji ne masu kudin kauye muka tafi aikin haji da shi umara ce ma to sai zai soki tsaye haji zai aiko ba wani alhaji dan wani wani mai kudi na kauye dan wani shi to ni nake mai alsama ke yace wane ka zo ka sai da wake shi ka zo ka zo ka zo haji yace na zo na je gidan Allah na je na annabi na ci abincin aljanna yace amma na ci ba ya ce na ci abinci samun ce na ci abincin aljanna a ce ce ta abu da kyau labari a cikin hadishi dina ci na ci aljanna ta yi ya ci abincin aljanna ya ci abincin aljanna kun ta yace kuna shi bai gada makon ya ci abincin aljanna ko ya ci abincin aljanna eh to wannan wani abu ne wani abu ne somantar to Allah ce duk abin da suke so an musu tanadi kuma da ƙari na musamman a wajen Allah babban ƙari cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala in alaka shiga aljanna Allah mai girma da waya zai magana da yan aljanna turuduna shay'an turuduna shay'an kuna san wani abu su ce ya Allah me ya bukata alam to bai da wujuhana wa tudkhilna aljanna wa tunjina minan nar Allah ya ce musu kuna bukatar ƙari gaskiya Allah ne saura suna ga ne saura kuma ka haskaka fuskan mu ka sa mu aljanna ka tsata mu daga wuta Allah me ya saura Allah sa akwai wani abu su su a wajen su babu ƙari babu abin da saura kurin ba abin da ya saura an ce fa yakshifu hijab hijabin da Allah ya tsakanin shi da bayi Allah sai ya dauke wani hijabin sai su ga Allah iri gaba da gaba an ce dibar Allah kuma wata shi haɓe ba abin da ya duba Allah daɗi duwan daɗin gaba sun duk sun mace shi duwan daɗin arziki aka yi shi na ci shayarwa ne ne sun manta da shi ganin Allah ya komi daɗi Allah samu gan shi wannan shi na ce babban niman aljanna ganin Allah wannan an ce shi ne babban matsayinka yawan abin ganin matsayin mutum ne gurin amma ana diba Allah kuma shine girman ni'ima gidan aljanna Allah kai mu lahiya ɗan wani Allah kai mu lahiya ka san akwai wanda ya shiga wuta shine ne Allah kai mu lahiya Allah ta mu jake tsaye kenan aka ce an je wuta shekara dubu gaza ka shaka wuta aka kuma tsala sai muke fata Allah kai mu lahiya ke kai mu shiga wuta mu jake tsaye Allah kai mu kenan amin kenan Allah ya ce wa'annan lahum ma sha'una fiha wa ladaina mazid suna da duk abin da suke so kuma da ƙari na musamman a wajen mu Allah ce ci gaba وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص to yanzu dai kai Qur'ani yanzu yanzu mun kare ne bayanin mahshar an ji maganar mutanen kwarai an ji maganar mutanen banza sai Allah ya maido magana game da al'ummar da annabi ya raye da su da duk wani kawai da ke raye wanda take jin maganar ana tunatar da shi wa kam ahlaka na qablahum min qarn in kuna ji isa ne da ƙarhi ko kuɗi ko menene Allah ce da yawa kahin ku muka halakar da wasu al'ummomi hum ashaddu minhum batasha wanda in ɗan ƙarhin ne su yi ku فنقبوا في البلاد سن يو سن راي دروا سن كده كده هل من محيص ƙaryansu da rayu duniya da gine-gine ya sa sun kauce ma sun tsere makamun Allah su tsere ba ‘yan wawayen nan abin labari mu iya mu anan kubar jin labari ne hemi zuwa ƙasashen na tsakiya daga irin wannan gidaje irin wawayen nan ka gane ci gabansu a wancan zamanin irin yadda suka samu ci gaban da a yanzu har yanzu ana bincike abu ma ya aka suka wani abu kuma al'umma ce aka yi wata al'umma ma yawan wallahi a yanzu sai dai kurin a rubuta ba wata bata ma tarihin amma a yanzu gidajen da komi da komi nasu amma sun ba ma labaru irin samudawa ne adawa ne dan labarin sai zo a cikin qur'ani ake samun labarin cewa sun adawa da kaza kaza ne ina ga waye na ga abin da ke yawo kwanan nan akun gani ko ina ga tun masu kalan da yawo sadarwar kata wani kai ko kai ne guda na mutum guda aka ɗaura bayan mota pickup lodi guda aka ɗaura katan kai ta kan mutum na kan ne wa kan ne kurin na wani mutum kan ne kata abu lodi aka wa wata wata pickup wata wata wata mota ne gudan bayan aka ɗaura an ga mutum ɗan a jikin shi ɗan ɗan kurin mutum gaba da kata mutum a tsaya ma ɗan ɗan ke jikin shi kan ne na mutum guda irin na da dida su suna cewa samudawa ne a wurin da shi an gwado abin babu asarkin alama samuda su dai wasu waye ne wasu al'umma ne dai mutane ne yan uwanmu a masu irin wancan girman halitta kan shi kadai ya kai kunawa kan ɗaya ne kuma kan gashi da haƙori da komi aka tono a wani wuri aka isko shi kuma an jima ana yi an jima ana yi alace da yawa muka halakar daga al'ummomi wanda sun yi tsananin ƙaryin fanaqabu fil bilad kuma sun yawo sun raye ƙasa sun raye garuruwa halmin mai sun akwai wata maguda da kama Allah ba wani su guje makama Allah ba Allah gama da su inna fi zalika inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid inna fi dhalika la dhikra wannan ba da wannan labarin na wannan al'ummomi da Allah ya gama da su daga cikin labarin wa'annan akwai tunatarwa amma a tuna ma a gaya ma ka tuna kakkamancewa akwai abin da ya wakana wasu sun huce suka hika da komi a tana ta amara falle a tana mani yace wannan iya zamantowa wa'azi galgadi liman kana lahu qalbun aw alqa sam'ahu shahid ga wanda yake da zuciya mai tunani kun zai tsaya ya lura an ta alqa sam'ahu shahid an ce nan ba da kunne da hankali nake wanda ke tsaya ya shurari magana iya kunnen shi na shurare kuma iya tunanin ma'anar wannan magana kenan mai hankali shi da ke wa'azi na wake wa'aztuwa mutum da ana magana yana ba da kunnen shi da hankalin shi sai tsaye lura da irin wa'annan al'ummomi mutane ne suka rayu kamar da muke rayuwa wasu an jima ma labarin manasu ya yi jima da suke cin kan dabaru sun rayu irin rayuwa ta mu sun kai da kawo sun ci sun sha ta abin da ake yi ɗan adam ke yi irin namu sun yi ya suna makanin labaru ƙarshen sun yi mu komai sun yi mu kenan kai ma wata ran hakan irin waɗannan ma manya masu labarin sai bace ina da kai da ba san kama da ba wanda ma aka sanin suna wazo gani sun bace sun kanin labaru ina da kai ba san kama da ma kenan wannan abun wa'azi ne ga mai zuciya mai tunani mai ji ya lura Allah sama cikin lansu ci gaba ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب التي حقيقة مهلة السميدة قسي da dukkan abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shidda kuma ce umar masana milogo kuma wata gajiya ba ta sami mu ba na alakawarin maganar akwai maganar ta yahudawa suna magana Allah subhanahu wata'ala ya yi aikin halittar samai da kasai a cikin kwana shidda ya huta kwana na bakwai ya fara juma'a ya da ita ce ya fara ladi ya ƙare juma'a kenan su biyu huta kaske cewa to wannan iya cikin aqidunsu haka yake ajansu shine sababin da suka ɗauki subudu a ranar hutu asali annabi sallallahu alaihi ke cewa asali ranar juma'a ita ce Allah ɗaukar mu bayi babban rana da yace a cikin juma'a aka halicci Adam a ciki aka busa mai rai a ciki aka na da aka sabaka da shi duniya duk a cikin duniya dai a cikin juma'a ta aka yi ya ce babu wata rana mafi girma a wajen Allah kamar juma'a ita ce Allah ya ɗauka idi na sati duk wata al'umma su da annabi ce mu yahudawa sun zaɓi su su gobe nasaru jibi mu kun mana kai mu za mu yau su gobe yahudawa nasaru nasaru jibi ladi kenan mu ne Allah mana ka tarin ɗaukar rana mafi kima mafi daraja a wajen Allah ta ce ranar sallah ta juma'a su sun yi aiki da ra'ayi su yahudawa wai ranar Allah ya huta suke hutawa sai Allah ya hangarba ta Allah Allah ya bar su he musu jarrabawa kan wani abu ta na farkon yahudawa aka bar su a juma'a a subudin kuma subudu Allah ya haramta musu duk wani mu'amala ta aiki ba kasuwa ba aiki ba komi rasulullahi an bar ku shikenan ta ku zaba da saru ladi su kuma lokacin ladi da saru hoton da Allah ranar ladi ya fara su kuma suka huta kenan na ranar hutu ranar hutu ce ko duk duka da hira ce kenan mu Allah ya taimake mu mu al'umman mu muka yi katar ranar ta kwarai kuma ba a sa mana takunkumi ba mu a shari'a musulunci kurin daga kiran sallah ne zuwa ƙarin sallah bakinta kenan shi kaɗa ka hana ka aiki daga kira zuwa ƙarshe duka fice ba guda don muna magana kiran sallah na ƙa'ida ai ba wani can harkar ake ba na masu da harko a yi harko a yana ne kin sallah daga shi sallah kuro da nan sallah sallah shi kin sallah ɗaya sani mazala yana raye kin sallah ɗaya ne kiran sallah ɗaya taka mazala sani ba a kiran sallah da juma'a sai liman ya hutu ake yin kiran sallah guda ya juma'a a wasu wurare a yi uku a yi na hudu wasu wurare a yi hudu a yi na biyar wasu wurare a yi biyu shi da nasarar da salama kiran sallah ɗaya sani wasu na kawo lalle abu ya shahara hata a saudiya allah ka hurta musu yau da gobe a ta ƙasar saudiya ana kiran sallah na ɗaya daidai zawal na biyu ilimin ya mutu a ce wannan wani abu ne wanda tarihi za koma amma asali ta bi labarin wanda ke cewa kiran sallah na biyu ta ce ta bida ce ba me asalin magana annabi sallallahu alaihi wasallama hayabar duniya haka ne ɗaya yake usman bin affan kina abubakar ya bar duniya ba wani wani ba saɓani ba saɓani a wajen malamai magabata annaba ya bar duniya ɗaya yake abubakar ya bar duniya ɗaya yake a masallaci umar ya hau ya koma ga allah ɗaya yake usman ne da ya hau daga nan aka samu usman da ya hau daidai zawa ganin jama'a sun yawa madina ta girma akwai kasuwa ana tuwa-tuwa to ganin jama'a ta yawa kasa shagala da abin kasuwanci sai sa a lokacin da ake ba kuma bace zuwa daban-daban ba a lokacin rashin juma'a yayi sai sa wani a can zaura kasuwa ta zaura a Madina sai sa wani a can zaura yayi kira kuma a nan masallaci wani ake kiran sallah biyu ɗaya a can saboda jama'a sun shiga da kasuwanci bisu ji a yi ɗaya a masallaci kaga nan usman bin affan ba mai kama hujja usman ya yi biyu usman ɗaya a masallaci Usman da kuma ta hujja Usman ma ai yayin shi har da biyu ya har ke na harkuwar talaci Usman bi ba bi a masallaci a nan sallallahu alaihi wasallam Usman a wani wuri ne daban a can aka yi dan fadakarwa amma masallaci a nan sallallahu alaihi wasallam Usman bin Affan shi ma dai idan ya jama kiran sallah a juma'a a ran juma'a wannan na sunna shi ake magana in kasuwanci ne ma me a kiran sallah shi ne ake magana na shari'a to kenan mu a musulunci daga kiran sallah ne zuwa sallama aka hana dukkan wani aiki to shi da Allah ya ga musu cewa wa ma masana min lugu ba wata gajiya gajiya bata shahe mu ba haka Allah kurin ba ta baya ba ko ake yawa bane ba haka yaso ya kanshi haka yaso kuma za gane cewa al'amarin Allah eh halitta sama da ƙasa kowa san da halitta sama ta girma to halitta ƙasa ma aka sa kwana hudu an yi ta kwana biyu aka yi sama aka dawo aka sake aka sake mata lutu a cikin a cikin abin da na sun Qur'ani sunna kasa aikin bana guda ga mata kina mu inda ha aiki mai wahala sama za a kwana hudu a cikin kwana shida na shi kamar kasai kwana hudu aka ma kasa aiki biya ga kasa sama ai kwana biyu kina abin ba dan yawan aikin bane ba haka Allah cikin hikimar shi ya shirya ya halitta sama da kasa a cikin kwana shida musan da abin da ya niya kunne kurin fa kun abin ya zama to kurin amma haka Allah tsara don haka fasibir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود نعم نعم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na bashi hakuri ya mai bashi hakuri fasabir ala ma yaqulu kai hakuri akan dukkan abin da suke hodi mawaki ne mahaukaci ne boka ne maganganun da marasa kyau na batanci suna mishi abin kan dame shi ta kai hakuri kan dukkan abin da suke faɗa wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu shamsu qabla ghurub ka ci gaba da nan tasbih ma'ana sallah da a cikin sallah ka tasbih ka ci gaba da sallah ko tasbihi tsarkake ubangijinka da yaban ubangijinka kahin hadawar rana kai kahin hudawar rana da kahin hadawar ta tuna aka samu ke suka ce da kahin hamsalawat akwai sallah ta asuba akwai sallar da asar yin abu na sananne ne cewa abu sananne lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah sallah wannan guda biyar sai da aka shekara wajen goma a da'awa bayan risala sai mun zana shekara goma babu hamsa salawat wannan amma da sallah ha annabi iya kwana lokaci iya kwana kausa sai kumbura ko amma wannan sallah guda biyar da muke yi an same ta ne a isra'i da miraj bayan shekara goma yaushe da wani bulaguro da yi na batul maqdis zuwa saman zuwa saman bakwai zuwa magana take yawa da yi a wannan bulaguro ne aka ba shi sallah guda biyar amma kahin shi ma ana sallah don su suka ɗauka masu ba ke a to ya za a yi a ce sallah guda biyar da ga hasata musamman ana ban labarin a nan zarma iya tsayuwa ya rayu rabin dare ko sulusun biyu na dare za ka za kuma an taɓa sallah guda wannan harkar lamari akwai sallah amma sallah wani guda biyar ake magana ita ce ta zo a isra'i da miraji bayan shekara goma kuma ba bashi a duniya ba da aka tahiya ta musamman da shi zuwa saman bakwai zuwa dai abin da Allah kaddara tahiya dai ta dan Isra'i da Miraji a can yanzu da sallah guda biyar tace har yau ake yi kuma ta sallah guda biyar ita ce farilla ta zama to zikirin babu wata sallah farilla sai ita to wata sallah bayan ta to nafila ce zara ce babu wata sallah da ke wajibi to a wannan kenan yake cewa a wannan za mu sami kenan salloli a wancan zamani shi ake sallar asuba ta da kamar tudu shams a kamar da ghurub sallar asr kina wannan amin umarnin ya ci gaba da sallah da gaba da Allah a wancan zamani an kama kan tasbita midi dan su ne abin da ake a cikin sallah wani bangaren ake sallah ne aka ambata ya ci gaba da yi a wannan lokacin masu muhimmanci kayan wada rana da kayan hudu rana da kayan wada rana ya ce wa minan layl fasabbihu wa adbar sujud kuma haka wani bangare a cikin dare ka ci gaba da salle ko tasbihin da bayan salloli nan an ce azkar da ake yi na bayan sallah da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana azkar kuma ya karantar da al'umma azkar kin bayan sallah da yan uwa a yau akwai wata matsadiwa da yake cikin yan uwa balle ahlu sunna ganin sanin bid'ancin jami'in addu'a bayan sallah wannan an san da bid'a ce bai cikin sunna to wani ya saba tun da zama wata bid'a sai zai kuma kuma gaba daya sai zama to akwai addu'a ta sunna bayan sallah akwai azkar sai zama to wasu gaba daya masu tashi masa gaba daya a ce wannan akwai asara ta fadala da ake samu na azkarikin bayan sallah yan wannan cewa bid'a ce jami'in san addu'a ake magana a tsare sallah liman ya jiyo ku karanta kaza kulullahu kaha kaza ya latifu kaza ba kaza wannan shine babu shi a sunna bid'a ce kun ba mu muka hada ba a littafin da yake wajen malaman fiqh na malikiya zan ga muku misali cikin samar dadi ko shar ko alfaqih da wali shar risala kalkashin amrul salawat ba ko na magana aiki na na imama na maganar limancin sallah da yake in liman ya ƙar sallah falan sarif ya huta ma'ana abinda mai risala ke magana in magana da hukuma cikin sharin in liman ya yi sallama sallah sai baro na wurin da shi a nan ne yake kawo cikin samar da ne kama zangalu na umar bin khattab wani limami ya nema ya rika jam'in sallah ba addu'a ba sallah umar ce la umar ya nashi cikin samar da ne haka fa haka yace imam malik umar yace a ban ba uzuni ba shiga tsakanin bayi da Allah kamar ko ya bukata shi kagar kenan inda har ana yi zai ce zai na uzunin umar ke kaga sabai ba san ba da jami'in addu'a ba sallah haka a wurin ya kawo imam malik ma ya karhanta jami'in addu'a ba sallah imam malik a wani wurin yana ma sai mai alfaji da wani yake bayani yan uwa ku diba duk da bid'ancin wannan al'amari na jami'in addu'a ba sallah yace amma zama sunna abin alkatawa kasashen afirka a sauƙi da wani shirin zanen ya ce su ɗan ɗan ɗan harki wanke ba harki wanke wani mutum gaba aya fa za baka ta fansab wani ya baka fargab mutum ha aya ƙurani ce annaba sa kawai ta to inda har haka da annabi ta bi a takaice mu jami'in addu'a ba sallah babu shi amma akwai azkar ta sunna to ka tsaya kai sunna maka bid'a ba shine ka abiya kai ba sunna ba bid'a ka kamata yi aka bar bid'a da sunna kenan a kula yan wanda azkarakin bayan sallah azkar ga su astaghfirullah astaghfirullah ga alamu anta salam zuwa da karshe da irin su tasbihi takbir tahmid ga sunan da azkar masu yawan gaske ka bar bid'a kuma a aqim sunna a bar bid'a da sunna Allah ta rike mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته